الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب جامع ما جاء في الرضا الرضاء جاء منكر انت حديث قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل أبا موسى الأشعري فقال إني مصست أو مصست عن امرأتي من ثديها لبنا فذهب في بطني مصست من بطن فذهب في بطني yace ya tambayi abu musa al'ashari cewa ya tsotsa nonon matarsa sai nonon madara sai nonon ya shiga ciki sai nonon ya je shiga cikin shi nono zai tashi shiga ciki ba in ba ya haɗiye ko sai da aka ja ma ya shiga baki tukun ya wuce ko wucewa ya a cikin baki gaba ɗaya ya sha nonon matarsa shi kenan kan gazi ba haka ba ne ba faƙala abu musa la'araha illa kan harumat alaika sha abu musa ya ce a ta haramta gare ka tun da ka sha nononta faƙala abdullahi bin mas'ud shi abdullahi bin mas'ud ya ce unzur ma za tufti bihin rajula ka duba ka yi la'akari fa ka kula me kake faɗa masa fatawar me kake bashi ma'ana za yi masa gyara kenan fatawarsa ba ta yi ba kenan faƙala abu musa ce abu musan da ya ba da fatawa farko sai ce fama za ta kulo anta ni dai ka ji abin da na faɗa to kai me kace an fahimta sahabai da guda biyu ko faƙala abdullahi bin mas'ud sai abdullahi dan mas'ud ya ce la rada'ata illa ma kana fil hawlain babu reno ko shayar wanda ke haramtawa sai wanda aka yi daga ran da aka haifi da zuwa shekara biyu abin da ya sama da shekara biyu ya ce baya haramtawa to an samu fatawa guda biyu kenan wajen abu musul ash'ari da abdullahi ibn mas'ud فقال abu musa. sai abu musa ya ce la tas'aluni an shay'in kada ku kada ku koma tambaya ta wani abu ma kana hadha al-habru baina azhurikum matkan wannan babban malamin yana nan ya janye fatawarsa kenan ko bai janye ba ya janye to abin tambaya anan shine suna magana ne akan tsotsa nonon mutum ya tsotsi nonon matarsa ko kuwa akan in ya sha nonon ta haramta ko bata haramta ba ya sha to wani lokaci haka daga suka zo daga gida gana wai in mutum ko yadda ya kama nonon matarsa ya sa bakin shi ta haramta gare shi haka aure ya mutu akan haka jahilci ya yi zafi rashin sani eh da zaran ya shigar da bakin nonon matarsa a bakin shi shi kenan ta haramta a gare shi ta zama mai ta zama uwarsa kenan ta shayar da shi wannan aure ya mutu wannan aure ya mutu wannan aure ya mutu matan ma da kanta za ta ce a ba aure yanzu na zama uwarka ke ba wai sai nono ya shiga ta haɗe ba fa ba sai nono ya shiga bakin shi haɗe da zaran ya ya ya saka bakin nono da bakin shi kenan to aka yi musu kasaita aka aika musu wannan baya kashe aure inda ma auren da aka kashe wani ya aura sai a warware wancan wani to yanzu maganar da suke yi nonon da ya sha ya sa ta haramta a gare shi ba su yi maganan cewa bai halatta mutum ya tsusi nonon matarsa ba fa da a ce bai halatta ba za su yi shuru za su yi shuru ba za su yi shuru ba an fahimta to kenan za mu karasa hadisai guda uku sa'an nan sai a zo a tattauna matsala ina aka kwana a game da wannan matsala ta shayarwa insha Allah babu jami'i ma ja a fi raba'a qala wa haddathani yahya an malik an abdullah ibn dinar an sulaiman ibn yasar وعن أروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة قال وحدثني عن مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل أنه قال أخبرني أروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها أخبرتها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيرة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضرهم أولادهم ice na so na hana yin gila gila shine mace na shayarwa mijinta ya sadu da ita aka ce yana yana yana yana yana shafan idan da ake shayarwa din yana da matsaloli yana sa ai kaza yana sa yaro ya tashi ba kwari yana sa to sai manzo Allah ce da na so na hana sai na tuna garu mu da farisa suna ƴaƴan matansu da mazan suna yin haka ƴaƴansu kuma ba abin da yake samun su dan me zan hana qala malik wal ghilatu an yi masar rajulu imra'atahu wa hiya turdi'u shi yasa da in mace na shayarwa mijinta ba zai kusance ta ba to yanzu wayannan misalolin duk sun wuce komai faruwa yake yi sai a nemi abin da yake da nassi qati' fi mahallin niza to da shi ake fatawa amma mas'ala ta zo ta zama ijtihadiyya ko mukhtalafin fiha shehu dan fodi yace kada ka hana kada ka yi ma mutum al'amru bil ma'ruf wannan yanar mukari sai kan matsalar da kasan ijima'i aka yi amma wannan malami yan matsala mukhtalafin fiya kada ka tajiji kada ka tada jijiya ku yi fada da mutane ka bata mu mutane ba sai a tafi a hankali kenan ko qala wa haddathani an malik an abdullah bin abi bakr bin muhammad ibn amr bin hazm an amrata binti abdurrahman عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت kana fi ma unzila min alqur'ani yace ya kas yana ya kasance cikin abin da aka saukar cikin alqur'ani ashru rada'atin ma'lumatin yuharrimna yace shayarwa su goma sanannu suna haramta mace da zama mutum ya aure ya aure ta thumma nusikhna bi khamsin sannan aka shafe wannan hukuncin maimako ashuru rada'atin shi zama khamsu rada'atin ma'lumatin fatufiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa fi ma yaqra'u min al-yaqra'u min al-qur'ani qala yahya qala malik wa laysa ala hadha al-amal yace ba kan ba wannan ba kan shi ne malamai suke suka tafi ba wa laysa ala hadha al-amal ma'ana riwaya ta saba da ra'ayin malamai kenan an fahimta domin gama kitabu talak ya kamata ya yi kowa yana da abin da ya lakasa kitabu talak menene talak laki ya kasu kashi nawa menene alfazu talak wanne ne aka yi ijimai aka yi wanne ne aka yi ikhtilafi aka yi alfazu sariha su ne tallaktuki sarrahtuki faraktuki su ne sariha baya bukatar komai amma duk wata kalma da ka kawo gairu sariha ce sai an tambaye ka mecece niyyarka an fahimta waye suka ce ma duk wata kalma ba ta sa a saki ba ta kashe aure sai wayannan guda uku to wayannan sariha wal kinaya sariha ba a bukatar niyyarka kinaya sai a tambaye ka me kake nufi da wannan saki kake nufi ko ko a'a ba saki ba wani ya bugo waya malam ni ne na ce ma mata na na rubuta takarda mata ta ya faɗi sunan da komai na saki wacce saki rubutu malam sakin ya saku na ce ka sake ta ne don saki ya saku ko don ka saki kar ya saku shi kansa sai ga kamar abu shiriri ta ke cikin wannan ala kai ka ce ka sake ta kuma ka rubuta kuma kana tambayar sakin ya saku kai kayi ne don me in kana son ka yaki shaidan duk sa'an da hankali ya tashi kana so ka yi barazana ka ɗauko takarda ka rubuta maimako ka sake ta ka ce ina son shekaru bai ka ɓoye takardar ba shi kenan ba ko ka ba ta shi maimakon shaidan ya yaudare ka je ka haukace sai ka faɗi kalmar da ba ba sake ba ce ya so sai ka bata fushi za ta yi ta ɗauka ta aje ba karantawa za ta yi ba sai an zo jayayya ta tashi za ta yi to ki ɗauko takardar mana sai a ce karanta sai a ji mai magana ta kare ko ina son ki ko ba zan sake ki ba ko ban sake ki ba ba haka bane ba ba yadda za a yi sai kaya yaki shedan to sa'an nan sai matsala ta zo saki na sharadi in kin fita gidan nan ko in kin yi kaza bakin aurenki in kin yi kaza bakin aurenki in baki yi kaza ba bakin aurenki wannan sarihi ne cikin saki ko kuwa a'a ba sarihi bane aure ya mutu ko bai mutu ba eh eh ai me malamai sun kari juna ilimi wace magana ce ta firin jaye ta fi karfi ba ta sauku ba ko saboda me eh in mutum yana sai ya saki matarsa komin biyayyar da take yi komin kirkinta sai ba zai ya sake ta amma in baki yi kaza ba sakin ake nufi ko ko a hana ta yin wannan abin to wayansu malaman malikiya ma suka ce in ma ta yi abin don auren ya mutu suka ce to amalu bi naqid qasdiha man istajala bi shay'in uqiba bi hirmani sai su ce ba auren ta bai mutu mun karanta irin wannan matsala cikin wannan imamu maliki da kanshi ya faɗa an fahimta to wannan abin da malamai suka faɗa kenan baya sa a saki bai isa ya saki mace ba da sauran saki uku cikin kalma ɗaya me ke hukunci eh sai ayi me bayanin me ha in ya ce ya sake ta saki uku kuma sha tambaye shi uku kake nufi ko ka haka ya zama gugwaranci kenan in ba uku yake nufi ba eh saki ɗaya saki ɗaya ne to an gaba da zance saki kenan ana akwai matsaloli da yawa aure da yawa ana kashi ka'idan da malamai suka tafi shi ne aka zo ga waliyan mace ga waliyin namiji wakilan namiji aka hada aka daura aure 100 bisa 100 yaqinan bila shak wannan ya ta halatta gare shi ya halatta gare ta wannan halacci da aka tabbatar bi yaqinin wata shakka ba za ta zo ta kore wannan ba fa ta warware wannan ba shine duk mas'alolin da ake in ka zo ka warware da mas'ala mukhtalafun fiya ko mashkukun fiha kaga ka haramta ma wadda abu ya halatta ka je ka halatta ma wanda ya haramta a gare shi to me kiran kai to shine ake son sai ayi takasansan a san me ake fada ya me ake yi waye yake da waye waye ya isa ijtihadin ma ko waye zauna sai ijtihadi ba za ba ka iya jan baki za ka yi ijtihadi wannan ba zai taba tafiya ba zai taba zuwa ba an fahimta to sai aka zo kitabun rada shayarwa ai an ga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasu gida nawa biyu makarantar nana Aisha da makarantar sauran matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nana Aisha ita wajenta ko mutum ya girma in aka shayar da shi shikenan wannan haramci ya tabbata sauran matan manzon Allah suka ce ban mu yadda ba kuma fili suka fito ba su koye ba fa wace ba za mu yadda da wannan ba to me za ku ce game da wannan da aka ce hususiya ce kawai hususiya ce kawai to shi yasa da Imam Malik da sauran da duk sahabbai mun karanta waɗanda suka ce saki na shayarwa na da tasiri ne dan da ya sha nono yana tsakanin shekara biyu da haifuwarsa amma abin da ya sama da haka Imam Malik ya ce in fa inna ma ta'amun akar ya ci abinci ne wannan ba shayarwa ne da zai haramta masa ba in ya zama na wannan ya ci abinci ne ba ina ga mutum ya auri mace ta zama matarsa bil yaqin bi yaqinin har ya sadu da ita ta ɗauki cikin da nono ya cika a nononta sai ya tsotsa nonon ya sha sai a ce shikenan daga yanzu ta zama uwarsa kenan wa kullu man kanat zawjatuka bil yaqin yastahilu an takuna ummak ba zai taba yiwuwa ba shi yasa wannan baya haramtawa insha Allah balle da kisa ma karshe ya sha nono ya Abdullahi da Masud ya ce a shikenan saboda akwai fitina ciki sosai akwai fitina sai mutum ya je ya shiga ciki ce rasa yadda zai yi akwai wanda ya tasa nonon matarsa ya ce cikin shayi na sa kuma na sha to ya zaka ce mishi akan mazhabin mutashaddidin za su ku saki uku ba ma saki uku ba tunda ta zama uwarsa kuma yaushe za a ko ba ya ta sa ku saki ɗari kenan aurensa ya ma'ana wannan shayarwar ya yi tasiri kenan bai tasiri ba a wace hujja eh a hujjan malaman da suka ce sama da shekara biyu wannan ba shekara biyu ba ya shekara arba'in ba haka ba ne ba kuma ya sha ne don sha'awa ko ya sha ne don naman ya bunkasa jini ya taru ko ɗaya ba ba wannan ba ne dan nishaɗi ne kawai ba zai ba za ta haramta a gare shi ba akwai fitina tsakanin namiji da mace duk namiji ba shi da fitina a cikin rayuwar nan kamar mace ba shi da fitina a cikin rayuwar nan kamar mace sai ya kasa fahimtar ya zai zauna lafiya da matarsa ta kasa fahimtar ya za ta yi zauna lafiya da mijinta to shine yake haifar da waɗannan al'amura duk da suke faruwa dama mun faɗa jiya za mu sake maimaitawa wannan rayuwa da kake gani abinda Allah ya halitta na ɗan adam da arzikin da Allah ya saukan masa sun ishi biyan bukatar kowa ba wanda zai zama talaka wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha to ina ake samun talauci da wahala ba bukatan ka kake so ba ba bukatata nake so ba a'a abinda raina ke so shi nake so duk waɗanda suka tara kuɗi suka nemi kuɗi suka tara kuɗi in bukatar su ce sun tara fiye ninkin ninkin abinda zai shi mutum miliyan mutum ɗaya ya kwashe ya boye sauran miliyan ɗaya su kwana ina abinda zai shi mutum miliyoyi an ɗauka an kera makaman da za a je lokaci daya a bambun su duk sun tafi sannan kuma zo ana so a sake buka umuh abinda dan adam ke so shine yake kawo wannan wahalhalu duka da za a wayi gari duniyan nan ba kowa sai ni da kai kadai ko kai da shi biyu kadai arzikin da ke duniyan nan ba zai ishe ku kuraba ba ya isa to amma sai kaga an tashi hankali sai kaga ina so in ɗebi da yawa fiye da nashi yana so ya ɗebi da yawa fiye da nawa to shi ne sai mai ya tashi sai yaki ka je ka nemo makamai ya je ya nemo makamai kowa na so ya halaka dan uwansa shi ne mabarin da ya sa kasara ta kere-keren makaman kare dangi makaman bama-bamai duk abin da ya fi tsoron talauci tsoron talauci kuma duk kasashen turai ba inda tattalin arzikinsu bai karye ba kowanne tattalin arzikinsu ya karye to sai kai musulmi allah ya maka arziki yasa ka zama musulmi mumini kana lissafin duniya kana lissafin lahira duk arni ba lissafin komai sai duniya in tattalin arziki ya wuce mishi ya yi kasarar duniya da lahira baki daya kai ko duk abin da ka rasa a duniya in za ka samu lahira ka ci riba ba ka yi kasara ba to sai kuma ka zo kana bin shi sai abin da ya nuna maka sai abin da yake so shi za ka yi dama shi hasararre ne ya jawo ka in ka bi shi kai ma zama asararre kenan Allah ya kiyaye an fahimta to shi yasa sai ayi taka sansan sai mutum ka gode ma Allah ya Allah ce wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atu fa inna Allah shadidul iqab duk wanda ya musanya ni'imar Allah bayan Allah Allah zai mishi azaba ya aike musanya musanya ni'iman Allah mun sha magana kan wannan aya insha Allah an fahimta da yanzu duk inda ka je aka tambaye ka fatawa wani irin shayarwa ke haramtawa sai ka ce mai eh kasa da shekara biyu duk abin da ya sama da shekara biyu to sa'an nan kuma kasa da shekara biyu din in ya sha nonon su ɗaya kuma ya bari shi kenan an ɓarrabu kenan bai sake maimaita abu fa ba ta haramta ba bai kai biyar ba balle goma an fahimta an haɗu wajen buki ne yaro na kuka sai aka ce ake shayar da shi sai ta shayar da shi daga nan kuma su koma haduwa ba haɗɗan ya girma ya zaɓe ya za a yi su mutane da suke wajen buki suka ga an bashi nonon ya sha sai sai a da ya girma sai zo yana neman yarta ya aura waɗanda suka ga an bashi nonon sai ce a a mace ɗaya ta shayar da ku ba aure ba haka ba ne ba to sai a ce musu me so ɗaya ne ya tsotsa bai kai so biyar ko so goma ba dalili ga jiya mun karanta wanda ya tsotsa so uku ya sha so uku saura aka ce ki je ka shayar da kai so biyar da ya sha so uku sai ya kamu da rashin lafiya ko ita ta kamu da rashin lafiya shikenan zancen shayarwa ya wuce kenan aka ce bai haramta ba nana Aisha kenan an fahimta كتاب البيوع البيوع جمع بيع والبيع بين ake cewa bai shine sai da sayarwa ciniki kasuwanci to me yasa aka kawo shi jam'i albuyu saboda ya sha yana da yawa yana da wannan da wannan da wannan da wannan da wannan da kuma kala kala na ciniki to shi yasa aka kawo shi jam'i kenan an fahimta قال حدثني يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأربان الأربان أو أربان أو أربون أربون إن كان يكسر الله ربها ذاك أنا بيع أربون أربون ناس يوانا أبن نيرا جبو ga naira ɗari biyu ka ajiye in na kawo ɗari takwas in ɗauki kayana in ban kawo ɗari takwas ba ɗari biyu ya zamo naka harbu ne ke shi ne aka ce an haramta قال مالك إمام مالك يتشي وذلك فيما نرى أبن ديسا هكا يفارو شيني أبن دمكي غني شيني wallahu a'lam sai mai da ilimi ga Allah madaukakin sarki ay yashtari ar-rajulu al-abda aw al-walidata aw yatakara ad-dabbata to imam malik ya shiga cikin language ya shiga cikin yaren sa kenan mas'ala ya sai abu sai ce ko mutum ya sai bawa ko baiwa ko a je a dauke shi ko dago ko a dauke shi dako to ya shiga cikin yaren sa kenan shine yake da wahala muwatta yake shine kawo yake sa muwatta na da wahala ثم يقول للذي اشترى منه أو تكارى منه أعطيك دينارا أو درهما أو أكثر من ذلك أو أقل da ya sai baiwar ko bawan ko ya ce ya ɗauke shi ko dago ko ya ɗauke shi ya yi masa dako sai ce zan ba ka wani abu cikin cinikin da muka yi da kai kaɗan ala anni in akhadtu sil'ata aw rakibtu ma takaraitu min mink fallazi a ataituka huwa min tsamanin sila'a gashi na sai wannan abin naira dubu amma ga naira ɗari biyu in na zo na ɗauki kayana zan kara ma naira ɗari takwas in ban dawo ba naira ɗari biyu ya zama naka kenan aw min kira iddabba wa in taraktu ibtiya al-sil'a aw kira iddaba fama a ataituka lak batilun bi ghairi shay'in shine aka ce wannan bai halatta ba wannan bai haram bai halatta ba an fahimta na saya abin nan naira dubu goma zan kawo kudin ga naira dubu a ajiye in na kawo dubu tara in dauki kayana in ban kawo dubu tara ba na gudu na tafi naira dubu daya ya zama naka kenan shari'a abinda shari'a ta ce ta ce bai halatta ba ko amma yan kasuwa su ba ruwan su riba ake nema ba fai ba sosai ake bin shari'a ka'idojin kasuwanci ba a'a me aka saba yi me zai kawo kuɗi shi ake yi to shi sa kowa ya shiga wahala ƙara malikun imamu malik ya ce wal'amuru inda na ya ce yadda al'amarin yake a wajenmu annahu la ba sa biyan yabta al'abda attajira walfasiha bil a'budi min alhabasha to ya zo za ka sai abu mai kyau za ka karbi abu mai kyau ɗaya ka ba da wanda bai kai shi kwaliti ba biyu imam malik ya ce babu laifi a cikin wannan aw min jinsi min al ajnas laysu mithluhu min al fasaha zaka sai bawa wannan bawan ya ƙware cikin kasuwanci ya iya kasuwanci ya zo hannunka mai zai kawo maka zai kawo ma alkhairi ko ko ya iya dogon turanci ko ya iya kaza ya iya magana yana da fasaha yana da wayewa yana da ilimi ولا في التجارة والنفاذ والمعرفة لا باس بهذا أن تشتري منه العبد بالعبدين يتي إيرن ونن باب ليفي ka ba da bayi biyu ka karbo shi duka bayi ne amma shi wancan guda bin bayi ne amma jahilai wannan bawa ne amma yana da ilimi ya iya kasuwanci in ka sa shi cikin kantinka zai jawo ma kuɗi in ka sa shi cikin gonanka zai ja amma waɗannan su ma bayi ne amma jahilai ne sai dai ka ba su abinci su ci ya ce za ka iya ba da su guda biyu ka karbi wannan guda ɗaya ya ce wannan ba riba ba ce aw bil a'budi ila ajalin ma'alumin zuwa lokaci sanannen lokaci ka yanzu lokaci idza ikhtalafa fa bana ikhtilafuhu fa in ashbaha ba'du zalika ba'dan hatta yataqaraba fala ya'khudh min ithnayn bi wahidin ila ajali amma wa'annan da zaka bayar kai wanda zaka karbo in suna da kamanceceniya babu bambanci tsakaninsu suna kusa da juna ne wannan ba bai fi wa'annan guda biyun ba duk kusa da juna suke a a ba za ka bada biyu ka karbi ɗaya ba ko ka bada ɗaya ka karbi biyu ba wa in ikhtalafat ajnasuhum qala malikun wala basu bi an tabi'a mashtaraita min zalika qabla an tastafiyahu idan taqatta thamanuhu min ghairi min ghairi sahibihi alladhi ishtaraitahu minhu to sai kawo babban magana da malikiya suna da matsala a kanta ta yi wahalar da mutane naka ce in ka saya abu sai ka yi hauzi in ka saya sai ka yi hauzi ka kawo rumfanka tukun ka sayar to shine imam malik ce la ba sa bi an tabi a mashtaraita min zalika qabla an tastawfiyahu yace in ka saya abu wajen mutum ka biya shi kuɗin shi za ka iya sayar ma wani in ba shi za ka sayar ma ba kafin ka yi hauzi ɗin shi ka ɗauke shi ka kai shi kantinka idan taqatta samanahu in ka bada kuɗin min ghairi sahibihi allazi shtaraytahu minhu in wanda zaka sayar ma wani ne daban ba wanda ka saya a wajensa ba to zaka iya sayar mishi saboda tsananin da malikiya suka yi lokacin duk cinikin da ake bai fi wal wusku sittuna sa'an duk sa'an da ka sayi hatsi buhu ɗaya buhu biyu zaka yi ɗauka to yanzu buhu ɗari zaka saya a location za ba takarda za a bayar ka ba da kudin ko allocation za a baka allocation buhu ɗari ko dubu ya yaushe za ka kwashe wannan kai ma kana zaune wani ya zo shi ma ya ce ya saya zai kawo mota ya ɗauka za ka iya sayar mishi ko ba za ka iya sayar mishi ba a a wace hujja a kan to ai imamu mahalik larabci yayi ko wala ba'sa wai mai kenan an tabi a mashtaraita min zalika a a min zalika za ismul ishara eh wani kaya a a al-ishara labuda an tarjiwa ila al-mushara ilayhi in ka zarce ishara akwai sun akwai abin da ya gabata me ya gabata eh cinikin me cinikin wa bayi marji'ul damir mhm saboda sun ce abinci suna sama suna da tsanani akan inda abinci ne sai ka ɗauka ka kai kantin ko shagonka amma kiyasan alhaza in wanda ka saya a wajen shi ba shi za ka sayar ma ba yanzu yaushe za ka sayi shinkafa buhu a baka allocation buhu 100 gashi an baka takarda ka biya ka je banki ka biya an baka takarda gashi an baka allocation buhu 100 kafin ka ɗauka ka kai wajenka wani ya zo shi yana so shi ma zai ɗauka ya wuce da shi garinsu za ka yi sayar mishi a wajen ko ku a'a sai ka ɗauko a lokacin su lokacin da suka tsananta ɗin cinikin duk bai takara ya karya ba fa bai buhu ɗaya buhu biyu buhu uku ba bai fi haka ba wannan ko yan almajirai ka bar su ɗauko maka sayar amma buhu ɗari buhu dubu ya za a yi to wannan da allocation da takarda ake yi da takarda ake su da kansu inda ce yanzu suka rayu suka ga yadda kasuwanci ta canza dole za su dauki dole za su canza ijtihadi an fahimta qala malik imam malik yace la yanbaghi an yastasni an yustasna janinun fi batni ummihi idza bi'at wai baya kamata ba a togace ɗan tayi da ke cikin cikin uwarsa in za a sayar da ita baiwa ce za ka saya za a yi cinikinta za ka ce an sayi ta amma ban da ɗan da ke cikin cikinta an togace kenan ko imam malik ya ce li'anna zalika gharar ya ce wannan akwai garari akwai gharar a ciki akwai yaudara akwai gharar a ciki saboda mai la yadri saboda ai bai san abin da ke cikin cikin na mamene ne a zakarun amunsa ɗa ne ko ɗa a hasanun amkabihun kyakkyawa ne ko mummuna au naqisun au tamun mai cikakken halitta ne ko mai tawayen halitta kasashe ne au hayyun au mayyitun a mace kima ko a raye wa zalika yadau min samaniha duk waɗannan abubuwa suna iya rage kwalitai suna iya rage darajar abai wanda za a sayar shi yasa in za a sayar ta naira dubu goma in waɗannan abubuwa aka same su na kasassu ne a ya rage mata kwaliti in an same su kuma cikakku ne fa zai iya kara mata kwaliti shi yasa aka ce ba a san abin da ke ciki ba kada a togace sai a sayar ta da abin da ke cikin cikin ciki hala malikun imam malik ya ce في الرجل يبتاع العبد أو الوليدة بمئة دينار إلى أجل mutum zai sai bawa ko baiwa zuwa wani lokaci da naira dinari ɗari summa yandamul ba'i'u sai yasalul mubta'a an yuqilahu bi asharati dananir wanda ya sayar din sai ga cinikin nan bai yi mishi ba sai ya ji ba daɗi sai ya nadama sai ce kai da na sayar ma da Allah zaka bar mu warware wannan cinikin baka dinari guda goma yadfa'uha ilaihi naqdan zan baka shi yanzu wancan da aka sai zuwa lokaci ne mi'ati dinar ko zaka yadda in baka dirari goma yanzu yanzu a warware cinikin kadamin da kayana au ila ajalin wa yamhu anhu al mi'ata dinarin a soke wancan cinikin dinari 100 din allati lahu qala malik la ba'sa bizalika imam malik ya ce babu laifi wa inna dimal mubta'u فسأل البائع أن يقيله في الجارية أو العبد yace in wanda ya sayar din yayi nadama ne sai ya nemi wanda aka sayar ma dan Allah a sasanta ayi sulhu ka dawo min da kayana kaza kaza yace babu laifi in bawa ne ko baiwa wa yazilu asharata dananira naqdan aw ila ajali zai kara dinari goma hannu da hannu ko ko a'a zuwa wani lokaci abba ada min al ajli alladhi ishtara ilayhi lokacin da zai yanka mishi ya fi tsawo da lokacin da da aka yanka farkon ciniki al'ilayyar abdu awul walida fa inna zalika la yanbaghi yace ai bai kamata ba wa inna ma kariha zalika li anna al-ba'i'a ka annahu ba'a minhu mi'ata dinarin lahu ila sanatin qabla an tahilla yace abin da yasa bai halatta ba kaman ya sayar mishi dinari 100 ne zuwa lokaci kafin lokacin ya kai kuma sai yake min bijariyatin wa bi ashirati dinanir sai kafin lokacin ya kai sai aka warware cinikin aka dawo dinari guda goma naqdan aw ila ajalin abada min sana ko kudin hannu ko aka sanya ajali sama da shekara fadakhala fi zalika bai'u zahab bizahabi ila ajali sai ce in an yi wannan an yi cinikin zinariya da zinariya zuwa wani lokaci kenan azzahu bil azab ha'an wa ha'an an fahimci inda imam malik ya dusa dole ana ji ne ko ba dai ana amma ana ji qala malik imam malik yace fi ar-rajul yabi'u min ar-rajuli al-jariyata bi mi'ati dinarin ila ajalin mutum ya sai baiwa wajen mutum dinari 100 zuwa lokaci za a biya ثم يشتريها بأكثر من ذلك الثمن الذي باعها به إلى أبعد من ذلك الأجل سألنا كاسي ديناري تري زوا وتابي سيكتي تشيكينا زنبيا سمد حكا زوا وتاشدا من ذلك الأجل الذي باعها إليه إن ذلك لا يسله يتي بكمات بأي حكا وتفسير ما كره من ذلك fassaran abin da aka ki daga wannan cinikin an yabi ar-rajulul jariyata ila ajalin mutum ya sai mutum ya sayar da baiwa zuwa wani lokaci ba hannu da hannu ba thumma yabta'uha ila ajalin abada minhu na sayar maka naira dubu goma zuwa wata shida zan biya mun gama wannan ciniki ya ce to na sai naira dubu ashirin zuwa shekara يبيع بثلاثين دينارا إلى شهر ثم يبتاعها بستين دينارا إلى سنة أو إلى نصف سنة فصار إن رجعت إليه سلعته بعينها وأعطاه صاحبه ثلاثين دينارا إلى شهر بستين دينار إلى سنة أو إلى نصف سنة فهذا لا ينبغي يتي ون الدبي كما تبع wannan sai dai a yi ta amsawa ko wannan ke so ya fahimta sai ya karanta su biyu su uku ya so sai zo ya ce malam nan ba a fahimta ba eh eh ba me na ce ma misali na ce ma yaren imamu maliki kenan cikin mawadda da muka kai da muka zo cikin almira sai da muka dakata ana nan ana ta fassarawa imamu malik mai muka ce ashaqiq ya ce mene akhul li abin wa akhul li ummi dan uwanka wurin uba dan uwa wajen uwa me kenan shine shakiki to imam malik bai amfani da shakiki ba sai fito gwari gwari yake fada har ya gama bai amfani da shakiki ba shi yasa ai sai an mai da hankali sosai eh yana magana ne kan abin da yake gani a lokacin yake fatawa abubuwan da ke gudana kamar kai yanzu in kana kasuwanci abubuwan da ka sani da abubuwan da ke gudana yarenka kenan da ka sani wani lokacin aka zo ana karanta maganarka sai ana ganin me yake nufi ne da wannan kai kuma lokacin kuma abu ne da yake fili ba haka bane ba kaman kayi nayi kaman menene da menene kaman mai dubba ai ba abubuwa ne da kai ka san su ba to da ba a san su ba wani lokaci kuma zai zo abu ya canza in ga kana faɗa wannan sai ce to me ake nufi da kaza da kaza me ake nufi da kaza da kaza to sai wanda aka fassara mishi ya gani sai ya fassara maka ko wanda ya rayu a wannan lokaci sai ce ga abin da ake nufi kasuwanci ne an fahimta babu ma ja a fi malil mamluk babin da ya zo dangane da dukiyar da bawa ke mallaka kudin shi ne ala ai bawa da abin da ya mallaka dunawa ne ne din shi na mai gidan shi ne قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال يتي سيدنا عمر ياتي من باع عبدا وله مال فماله للبائع duk wanda ya sayar da bawa alhalin ku bawan na da kuɗi wannan kuɗin na wanda ya sayar ne illa an yi shari ta mubta sai dai in wanda zai san ya yi sharaɗi zan sai wannan bawa fa da duk abin da yake mallaka in aka yi wannan sharaɗi to shi kenan ka sayi shi da abin da yake mallaka amma in ka saye shi bawan kaɗai ka saya kuma bawan na da dukiya sai na umar ya ce ai dukiyar na ubangidansa ne qala malikun imam malik ya ce al'amrul mujtama'u alaihi indana yadda al'amarin yake ijma'i a wajenmu annal mubta'a in ishtarata mala al'abd fa huwa lahu naqdan kana aw dinaran aw aradan wanda zai saya in yi sharaɗin cewa bawon da abin da yake mallaka zan saya in aka yi da aka sayar to da kuɗin da yake da shi na cash kuɗi tsaba da kadara da duk ko menene ya zamo mallaka wanda ya saya kenan saboda an sharaɗi kuma almuslimuna ala shurutihim yulamu aw la yulamu an san adadin su ko ba a sani ba wa in kana lil abdi min al mali akthar min mashtara bihi كان ثمنه نقدا أو دينا أو أردا وذلك أن مال العبد ليس على سيده فيه زكاة يتي وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشترى به إن باوى النار دوكيا في يد أبند أكسيش ليش وكان ثمنه نقدا أو دينا دوكيا سكما دا أكتنكي كن إن هنو أكبيا كوكو باش أو أردا كوكو آآ abin kadara ce wa zalika anna malal abdi laysa ala sayyidihi fihi zaka abinda yasa ya fada ka yace ai dukiyar da bawa ke mallaka ba wajibi bane akan ubangidansa ya fitar da zakka a ciki wa in kanat lil abdi jariyatu istahalla farjaha istahalla farjaha bim bimilkihi iyaha in yana da baiwa shi ma sai ya halatta sai sadu da ita saboda ya mallake ta wa in ataqa al-abdu aw kataba tabi'ahu maluhu wa in aflasa akhadha al-ghurama malahu yace wa in ataqa al-abdu in bawa kuma yan tashi aw kataba ko aka karya masa fansa tabi'ahu maluhu dukiyarsa za ta bi shi wa in aflasa in kuma ya talauce ya tsiyace Allah ya kiyaye akhadha al-ghurama'u malahu waɗanda ke bin shi bashi za su zo su ɗauki dukiyarsu wallan yuttaba sayyiduhu bi shay'in min dainihi ba za a bi ubangidan nasa da wani abu da bashi da ake bin bawa ba ubangidan bashi da ba za a je a kama shi a ce shi zai biya ba an ji ko an fahimta a an ji ne babu ma ja'a fil uhda babin da ya zo na bayanin kulawa al'uhda kulawa kenan na sai wannan motar a wajenka ƙa'ida sai kwana uku za a tabbatar da motar tana da lafiya cikin kwana uku aka ga lafiya lafiya to shi kenan kai da ka sayar min kafi tsira kenan daga baya duk abin da ya samu motar wannan misali ne su ba kan mota suka buga misali ba saboda abin da ka sani shine ake ma misali akai eh za mu ji abin da suke iya faɗa insha Allah al'uhda kenan قال حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم ان ابانا ابن عثمان وهشام ابن اسماعيل كانا يذكران في خطبتهما عهدة الرقيق yace waɗannan mutane biyu sun kasance suna kutuba suna kawo uhudatul raqiq kulawa da bawa fi al-ayyami salata min hina yushtara al-abdu aw al-walidatu wa uhudatus sana suna cewa lokacin in an sai bawa daga lokacin da aka sai shi zuwa kwana uku in ka sai bawa ba lalle ne ka san abin da ke tare da shi na aibi ba to shi yasa wanda ya sayar maka ya dauki alkaw zai alkawarin zai shi zai dauki alkawarin daga ran lokacin da ya sayar ma zuwa kwana uku in wani abu ya bayyana zai mai dan ma kayanka zai mai dan ma dukiyarka in aka yi kwana uku bawa na lafiya lafiya ka ɗauki abin ka tafi bayan kwana uku duk abin da ya faru wanda ya sayar maka ba shi ba shi da ba za ba za a kama shi biya ba an fahimta garanti kenan ko قال مالك أهدة السنة أكوي أهدة أكوي نكوانا أكو شيني إلا الذي يتبين kwana uku. amma illar da ba lalle ne ta bayyana kwana uku ba kaman hauka kaman kuturta kaman albaras to shi kuma za a iya yin wannan alkawarin har shekara har shekara a cikin a cikin shekara in wani abu ya bayyana a kasar min abu da illa shikenan eh qala malik imam malik yace ma asaba al-abdu aw al-walidatu fil ayyami thalatha من هنا يشتريان حتى تنقضي الأيام الثلاثة وهو من البائع yace duk abin da ya samu wannan abin da aka saya cikin kwana uku wani abu ya bayyana to wanda ya sayar din shine zai dauki nauyin wannan abin wa inna uhdata sana min aljununi wal juzami wal baras mana uhda ta shekara shine daga lokacin da aka sayar ma wannan bawan zuwa shekara in wata cuta ta kuturta ko hauka ko albaras ba ta bayyana ba to shi kenan wanda ya sayar ma ya tsira ke ya tafi kenan amma daga lokacin da kuka yi cinikin zuwa shekara in hauka ta bayyana ko kuturta ko albaras a'a sai ka ce mishi a'a ya sayar maka abu da illa sai a maida masa kayan shi karbi kudinka fa idza madat sanatu faqad bari al-ba'i'u min al-uhdati kullaha in shekara ta cika ba ga wata illa ba wanda ya sayar maka ya barranta ba wani abin da za a ce ya bai da kudin ko ko a'a ya boye aibi ne ya sayar maka qala malikun imamu malik yace wa man ba'a abdan aw walidatan min ahli al-mirasi wanda ya sayar da bawa ko baiwa sawa'an yana cikin magada ne ko ko a'a wani ne daban aw ghairihim bil bara'a dama an sayar maka ne za a yi ciniki ne cewa wannan da za a sayar maka babu wata illa game da shi faqad bari amin kulli aibi ya barranta da kowace aibi babu wani aibi sai aka sayar maka a haka wala uhdata alaihi illa an yakuna alima aiban fakatamahu ba za a kama shi da wani laifi ba sai dai in an san cewa ya san da wata aibi wani aibi ya ɓoye maka bai bayyana maka ba ya yi rufa rufa ya sayar maka sa'annan al'amari ya bayyana to za a kama shi a warware ciniki fa in kana alima aiban fakatamahu in ya san wani aibi game da abin da ya sayar maka din nan ya- ana buga misali ne da bawa ko baiwa saboda lokacin shi ake ta yi yanzu ko akwai mota akwai menene da menene dabbobi akwai menene da menene in ya san wani aibi a cikin wannan abin da ya sayar maka sai ya ɓoye sai da ka saya sai abin ya bayyana aka tabbatar da cewa wannan aibin ba yanzu abin ya same shi ba dama yana nan za mu zo mu karanta kisa sayyidina Abdullahi dan Umar yanzu insha Allah dama akwai ibn sha ce to ka san da aibi ka boye masa duk wanda ya boye aibi ya sayar maka abu sai aibin ya bayyana sai a warware cinikin ka karbi kudin ka ya dauki hajarsa fakata maulan lam tanfa'ahu albara'a in ya san akwai aibi ya boye kasancewan ya ce ya bar abin da ya sayar maka din ba shi da wani aibi duk ba zai mishi amfani ba tun daga aibi ya bayyana wa kana zalikal bai'u mardudan sai a warware cinikin wala uhdata indana illa fil raqiqi babu zancen wannan al'uhda din sai cikin cinikin bayi eh mm mhm sai a je wajen alkali sai a tabbatar da zancen shaidanu watakila shi ma da ya shigo ya karo shaidanu a cikin gida sai a tabbatar eh sai in wa'annan mas duk matsalar da za ta haifar da rigima gaban alkali ake zuwa da ita ba gaban mufti ba mufti nashi ne ya fatawa ya ce kaza ga- ya halatta kaza bai halatta ba ba shi da iko a hannunsa alkali shine zai zartar da hukunci kuma dole abi in ba haka ba zai daura mutum yana da wannan iko ɗaya suke ba ɗaya suke ba ko babul aibi fil raqiq babin da yazo na aibi a cikin bawan da zaka saya ko za a sayar maka قال حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر باع غلاما له بثمانمائة درهم عبد الله بن عمر يكي باوا سيسير درهم دري تقوس وباعه بالبراءة kuma ya sayar da shi ne kan cewa ba ba wani aibi tare da shi فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه لي yace wannan yaro da ka sai min fa yana da wata cuta fa kaki ka boye ka kif ka fada min sai fahtasama ila Usman ibn Affan sai sayyidina Abdullah da Umar yace a'a ni na sayar maka shi lafiya kalau yace a'a da aibi ka boye ne baka fada min ba sai suka je wajen sayyidina Usman fa qala ar-rajulu she mutumin ya ce ba'ani abdan wa bihi da'un lam yusammi ya ce masa yana usman abdullahi dan umar ya sayar min bawa yana da yana da illa kuma bai bayyana min illar ba wa qala abdullahi bi'tuhu bil bara'a yace a ni na sayar mashi ne da zimman cewa lafiya kalau ba wani abin da ya same shi to an samu me kenan jayayya an samu sabani kenan faqada usman ibn affan ala abdullahi ibn umara an yahlifa shi sai na usman ya ce to kai abdullahi dan umar sai kai rantsuwa kan cewa abinda ka fada din na haka yake an yi halifa lahu laqad ba'ahu al-abda wa ma bihi min da'in ya'lamuhu sai kai mishi rantsuwa cewa na sayar mishi wannan bawan babu wata cuta da ke tare da bawan da na san shi ban sani ba fa aba abdullahi an ya halifa shi abdullahi dan umar ya ce a'a ba zai yi rantsuwa ba yace ba zai yi rantsuwa ba me yasme kenan yanzu za a zarge shi da gangan ya sayar masa da aibi ko kuwa rantsuwar ce baya so baya so ya rantsuwar ce to za mu ga karshen al'amarin ya ya zama warta ja al'abda fasaha indahu ya ce ni ba zan yi rantsuwa ba kawo bawan ga kudinka sai bawan ya samu lafiya aibi duk ya guje masa فباعه عبد الله بعد ذلك بألف وخمسمائة درهم إن دي كي قسكيا قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم كاكا يزو يا دقاك farashinsa ya daga kenan ya ninka kenan a to me yasa aka ce sayyidina abdullahi dan umar rantsuwar ne baya son yayi gaban alkali ne ai gaban alkali ne ba an zo wajen sayyidina usman bane me yasa zai ce za a kafa hujja ku me yasa za ku ce baya son yaran zuwan ne wa yace yaran zuwa alkali alkali yace yaran zuwa sai ya ce baya son yayi a a ko ka yi rantsuwa ka tafi da hakkinka ko ko ka bashi kudin shi ka dauki bawanka ba shi kenan ba sai ya zabi me to kuma shi cikin magana aka ce daga baya sai bawan ya samu lafiya me kenan a ya nuna akwai aibi akasin abin da ka fahimta sai bawan ya samu lafiya mai yiwuwa abdullahi dan umar a lokacin da ya sayar masa bawan na aibi a wajensa ya samu aibi shi kuma yana ganin na sau bawa jiya ko shekarun jiya ko gashi kuma da aibi ai an min rufa-rufa kenan an fahimta to wanne ne wannan zai fi dacewa amma gaban alkali alkali ce kai rantsuwa ka ce kai ba za ka yi rantsuwa ba sai a ce shi kenan tunda ba za ka yi rantsuwa ba ba shi kudin shi ka ɗauki hajarka dama abin da ake son aiki da tsohuwar mota da menene da menene akwai matsaloli da suke faruwa a cikin rayuwa in baka san kansu ba sai ka wahala ka wahala an fahimta wannan matan Allah ya kaddara mutum biyu za su aure ta ko uku cikin rayuwarta wani zai fara aurenta zuwa lokaci kaza rabon shi ya kare a jikinta lokacin ya kai sai bai sake ta ba zai ta shan wahala iya duk abin da ya wahala zai sha tashin hankali zai gani da zarar ya sake ta sai wani ya je aure ta ya samu sabuwar mace ya samu baiwar Allah ya samu hurili ba haka bane ba in ba kawai ya za a yi ba zaura ta samu miji sai dai rasuwa mijinta ya yi duk wanda ya sake ta ɗin ɓatawa su kai ta ɓata mishi ne to ya za a yi ta ɓata mishi kai ta zo ta gyara maka a'a Allah ya kaddara tun da aka halice ta haka wannan maza uku za su aure ta ko biyu wannan zai aure ta in ya mutu wannan ya aure ta wannan zai aure ta zuwa shekara kaza ya sake ta wannan ya aure ta to shi yasa kaga rayuwar tana tafiya ba la'akari da zancar in ba haka ba duk wanda zai aure ba zuwa rayu ce me me ya raba ke da mijinki na farko ina ruwanka ina ruwanka eh kare fada cikin me in ka amince da gidansu ai gidan gidan shine unwanin ai ka amince da gidansu da mutuncinsu da iyayenta da mutuncinta in har wanka da abin da ya raba su ka sani laifin shi ne ko laifinta ne haka Allah ya kaddara za a rabu haka mota in rabonka ya kare a cikinta in baka sayar da ita ba kullun sai ka kashe kudi a kanta kullun sai ka kashe kudi a kanta wannan fuel pump ya fashi ya abin nan kaza ya kaza kana sayar da ita wani ya same ta in ya sa kuɗi ka dai gyara ta zama sabuwar mota a wajensa zai more ta ila haka zai same ta to waɗannan matsaloli haka suke tafiya sai in an sai waɗanda suka kware a cikin rayuwa sun nuna maka yadda irin waɗannan matsaloli ke tafiya sai ka ga hankalinka kwance a cikin komai in ba haka ba tashin hankali kan Allah ya kiyaye eh a'a abinda ba daɗi in ya faru zaka ji ba daɗi amma mumini ina meye makomansa an ce muku Allah yana da sunan naki masu ɗimbin yawa amma akwai guda uku waɗanda za su taimaka maka ka ji sanyin rayuwa Allah yana da sifa ta ilimi duk abin da kaga Allah ya yi a jahilci ya yi yana sane ya yi sifa ta biyu adalci wannan abin da ya faru adalci ne wajen Allah Allah ba zai taba yin zalunci ba sifa ta uku mai ce hikima Allah ba zai taba yin abin da babu hikima ba wayannan sifofi guda uku in ka karance su kai fana'i a cikin su za su sauke maka al'amura da yawa saboda kai baka san abin da Allah ya sani ba baka san abin da yasa Allah ya yi kaza ba suka ce da za a kwaranye maka a yaye maka wannan rufi da ke cikin kwakwalwarka da ka ga komai da ka gode ma Allah da ka yi murna da halin akan halin da kake ciki da ka gode ma Allah a wayi gari Allah ya yaye wannan duhu da ke tare da mutane sai mace ta gode ma Allah ashe arziki Allah ya mai da ni mace ashe arziki Allah ya mai da ni namiji ashe da Allah ya sa wacce ita ce mahaifiyata arziki mana shi ne daidai ashe da Allah ya sa wada shi ne ubana ashe shi ne daidai to amma yanzu kai baka san da wannan ba ya za a yi ka san abin da yake daidai da abin da ba daidai ba to kana amfani ne da tunaninka da kwakwalwarka da abin da ka ka sani kai kuma abin da ka sani ai ba shi da yawa ba wani abu ne mai yawa ba abin da ka sani wa ma utitu min al-ilmi kai imani da Allah ka yarda da Allah shikenan ka huta in ba haka ba za ka fi kowa shan wahala wallahi tallahi kuɗi da kake samu da kake tarawa ba shi ne zai sa ka samu kwanciyar hankali ba me ba su tara ba mutum ɗaya yana gwamna yana gwamna ko yana shugaba ko yana sarki ko yana dukiyar kasa a tace su a kwashe talakawa su mutu da yunwa da wahala da menene da menene ba su damu ba su tara dukiyar wallahi cikin tashin hankali suke har su mutu har su mutu wani Allah jikan abubakar yi yake bara muku shekaru to ku ci a hankali wallahi dukkanmu da muka ci gashi nan ba mu da lafiya duk wanda ya ci kudin kasashe ya kamu da diabetes a kwanan nan duk abin da suke kwashewa din wallahi tallahi ban sani ba ne wahala suke dora makansu Allah ya ce kada ka yi kaza sai kai kikiya ka bi son zuciyarka ka yi kuma sai ka fi karfin Allah kenan Allah ba shi da yadda zai da kai kenan sai Allah ya jarrabe ka jarrabawa fiye da abin da aka hana ka yi kuma ba ka da yadda za ka yi wa yake da lafiya wannan diabetes wannan tashin hankali wannan sai ya sha magani tukun yayi bacci ba wanda yake da lafiya a cikin su duka baki daya kai ko ka ci tuwon miyan kuka sai kai bacci sai ayin assalatu biki Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم
كيف الحال؟ يا شيخ كده كده بابا كده كده بابا كده كده بابا